أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنفتوا رحمكم الله وجاء قرآن قرآن فاستمعوا له وأنفتوا لعلكم ترحمون
سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا
ومن كما وفي سورة النخل من تتلقى سورة النخل wanda mun yi bayani a cikin ta abubuwan da suka sa duk mun yi bayani sosai to kuma ga shi za mu shiga cikin suratul isra to suratul isra'i wato tana bayani da isra'in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wato yana daga cikin mu'jizoji na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan rasuwar Abu Talib da rasuwa kuma na na Khadija shi ne aka isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi isra'i shi kuma aka yi miraji da shi to malamai sun magana da yawa akan wato mirajin nan kisoshin su wato abubuwa ne a cikin suka bayyana wato na ilimi daga tafiyar manzala daga wato daga makka zuwa baitul maqdis abubuwa da yawa sun faru a wajen manzala ya haɗu da abubuwa da yawa wanda suke darasi ga al'umma baki daya sannan kuma bayan wannan ya ga abubuwa da kansa sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan kuma bayan ya isa baitul maqdis kuma aka yi miraji da shi miraji shine ya hau sama abubuwa da yawa sun faru daga fitar manzala sallallahu alaihi wasallama zuwa daga fitarsa daga makka zuwa baitul maqdis anan imami ya kawo bayanin amma wato a takaice kawo amma kamar yadda littattafai suka tabbatar malamai suka yi bayani manzo Allah ya haɗu da abubuwa da dama tsakanin maka zuwa baitul maqdis manzo Allah ya haɗu da wato annabawa ya haɗu da wato kuma wa'ansu abubuwa da suke nuna wato suke nuna wato mutane su ɗau darasi da su misali a cikin tafiyar kisa ce ne kamar yadda muka sani doguwa kuma ga hadari na gani a cikin tafiyar wato ya nuna akwai darasi babba da cewa wato wanda ya mutu za a haɗu da shi eh wanda ya mutu za a iya ganin sa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanyar ya ga annabi Musa bayan ya ganshi a nan da aka je Baitul Maqdis bayan wato an ɗaure ta wato burakarsa da ya shiga cikin masallaci duk ya ga annabawan nan ashe kun ga wannan ya nuna cewa babu shakka za a iya ganin mutum ma iya musu don maza Allah ya ga sa annabi Ibrahim sa annabi Musa sa annabi Isa wanda nan Allah baki ɗaya ya tara masa su dan a nuna cewa maza Allah shine shugaban su hawa kasan bayan sun zo baitul maqdis bayan wato yayi raka'a biyu maza Allah yake cewa na bace ma da za a yi sallah malaika jibril cewa zai annabi Ibrahim yayi sai ce ni ne shige ni ne liman maza Allah shi ya shige ya jagoranci dukkanin annaba ya musu sallah a lokacin to sannan kuma ya haɗu da wato kamar wato wato da ya haɗu da wato mutane daban-daban eh kamar yadda ya haɗu da dutsen nan wanda bijimin sa yake fitowa amma ba zai iya komawa ciki ba shi ma da darasin da aka baya a ciki ne mutum ne zai magana ta riga ta fito amma ba za ta iya komawa ba ya haɗu da wato shaidan a tafiyar ya haɗu da wato abubuwa da dama ne kamar yadda muka bayani sai ya kawai zai za mu tafi kamar yadda shi wato wato jalalai ne ya kawo za mu yi wani tun da sai dama kisa isra'i ana ta kawo ta a gurin taron maulidi to bayan isra'i sai kuma mu iraji nan za mu ga Allah cewa subhanallazi asra bi abdihi Allah tsarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya isra'i da bawansa da farko abin da ubangiji ya fara yi shine tsarkake zatinsa tsarkake zatin nan da ubangiji ya ya tsarkake zatinsa yana nuna abubuwa masu yawa a ciki na farko yana nuna kudurar ubangiji tunda shi tsarkakakke ne ma'ana ba wani wato kokonto a cikin duk abin da aka ce yayi duk abin da aka ce yayi to babu kokonto a ciki isra'in nan da aka ce a ɗan muddan nan ƙanƙanwa an tafi da manzala daga maka zuwa baitul bagdad to babu kokonto ubangiji ne ya yi ta sannan abu biyu da za mu gani cewa a nan ubangiji yake cewa asra da abdihi abinda ake nufi da asra a wato abinda biyu yake tafiya ta dare to ita ce ake ce mata al-isra wato ubangiji ya nuna su ya tafi da manzala da dare sannan yace bi abdihi ba bawansa to nan da yake bi abdihi nan ya kore duk wata magana da take nuna cewa ko kuma na malaman da suke cewa waɗansu da suke cewa ai manzo Allah da ruhun sa aka yi Isra'i ba da cikin sa ba domin ita ubudiyya ba ta tabbata sai da abu biyu sai da jiki sai da ruhi idan babu ruhi a jiki ya ubudiyya za ta yi idan ruhi ba jiki ya ubudiyya za ta yi ba za ta yi ba saboda haka Allah da yake bi abdihi ma'ana ya tabbatar mana a nan cewa da jikin manzon Allah aka yi Isra'il nan shi eh sannan kuma sai ya nuna mana cewa Isra'il a ɗan ƙanƙanin lokaci aka yi ba wani lokaci ba ne wani mai yawa a daidai ɗan lokaci kaɗan Allah ya tafi da shi shi ne inda ya mana tankirin lailan ita subhanahu wa ta'ala da abdihi lailan haka lailan ina ai na kira ce to na kiran nan ta yi ishara abin cewa wato lokacin da aka tafiya kankani ne ba wani lokaci ba ne domin tafiya daga mata zuwa baitul maqdis a watan ruwa an ce tana ɗaukar wata uku in an tafi ba a dawowa saboda nisan wajen amma saboda ubangiji ya nuna mana wannan mu'jiza sai ya tankirin laila ma'ana kankanin lokaci aka tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake cewa wato lailan yayi nasa bin sa fasa zarfiya al-isra abinda ake nufi da al-isra sai rulle ne tafiyar dare eh in dai da dare ake tafi sai a ce mata isra shine tafiyar dare wa fa'idatu zikri fa'ida wato ambatar da al-isharatu da wato al-isharatu yin ishara bi tankilihi da yin nakirarsa ila taqlili ila taqlili muddatihi zuwa karanta wato muddar wato da aka yi isra'il lokacin da dan kankani kuma ya isra'il da shi min al-masjid al-haram daga masallacin haramin makka wato ilal masjid al-aqsa zuwa ga masallacin baitul aqsa shi ne baitul maqdis eh libu'dihi an ce masa aqsa saboda nisan sa libu'dihi min zaman nisan sa daga masallacin haramin makka kan aji akwai nisa ubangiji ya ce allazi barakana hawlahu wanda muka albarka a gefen sa duk simar da ya itatuwa wal anhar da korayi wato akwai albarka a area akwai 'ya'yan itatuwa kala kala akwai korayi kala kala to shi ne fa'ida wato aje ubangiji ya fitar da shi daga wato wani yanayi domin yanayin da ya baro yanayi ne area ce wacce ba a shuke shuke a wajen rabin ya skanta rabin ya zanta rabin ga rijizar in ko inda bai fikal maharam annabi ibrahim ya sa ubangi ka zo da ni a gurin da wato baya tsire tsire to aka isra'ila ya fito daga wancan yanayin da kuma shiga wani yanayi wanda wato ba wancan ba eh to wannan dan da yasa ubangiji ce lulu ruhu min ayatina dan mu nuna masa ayoyin mu shine ajaibu kudratina wato abubuwan mamaki na ikon mu daga can zuwa can ya gano wancan yanayin mu muka yi shi ya zo ma wannan yanayin ya gani shi ma mu muka yi shi ba wanda ya da wancan da wannan din duk mu muka yi shi ya ga ikon mu a ciki eh innahu huwa samiul basir Allah shine mai ji kuma albasir ya gani wato ya san zahiri ya san batini duk abin da yake a bayyana a gun ubangiji sananne ne haka nan abin da yake a koye sananne ne sannan yana daga cikin wato kudura ta ubangiji wato abin da bai fi a bayyana din nan bai fi wato sanin sa bai fice wato abin da yake koyan ba da koyayyen da bayyanan nan sanin sa a gurin ubangiji duk ɗaya ne ba wani wanda ya fi sauƙin sani ko kuma a ce ga wani wanda ya fi wahalar wato a san shi abu ubangiji babu wannan wato to shi ubangiji shine mai ji mai gani bi a kwanin da bi zancen annabi sallallahu alaihi wa sallama wa af'alihi da ayyukansa fa an ama alaihi bil isra'i sai Allah ya masa ni'ima da tafiyar dare almustamili da kasara al-istima'i bisa hadwatu bil anbiya'i da annabawa wa urujihi da hawan su ila sama'i zuwa ga sama wa ru'yat ajaibil malakuti kuma da ganin wasu abubuwan mamaki na malakutan Allah ubangiji yana da mallake mallake yana da halittu kala kala tun da an nuna wa Allah abubuwan da wato Allah ya yi eh wa munajati kuma zai gana da shi ta alamar roki fa inna hu sallallahu alaihi wa sallam shi a shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ya ce ushitu bil buraki an zo min da buraka wa huwa dabbatu ita buraka dabba ce abiyar fara ko kaljimari ta fi wato jaki girma amma wa duniyar bagani tana koma bayan wato bata kai kuma alfadari ba tana koma bayan alfadari girman ta ya fi girman jaki amma kuma bata kai girman wato alfadari ba to ita wannan buraka ya zau hajirahu yana ajiye kofatarsa inda mun ta karfi iya karshen ganin sa to nan zai jefa nan zai jefa kafarsa to a nan in an lura wannan yadda wato shi ya fara kawo mana wato akwai abubuwa da yawa wanda yake ya kunshe bai faɗe su ba ya kunshe daga farkon tasowar mazala ya aka yi ma da buraka ta zo waye yake rike da likafar eh waye yake rike da lizamu malaika jibril shi ke rike da likafa malaika mika'il yana rike da wato lizamu sannan bayan wato wata ruwa an ce daga ɗakin umma hani ya fito wata ruwa kuma aka ce a'a yana nan a cikin wato gindin ka'aba daga nan aka tona shi sallallahu alaihi wa sallam to shi ke to wannan buraka dabba ce ta annabawa annabawa su suke hawanta to da ita aka zo wa zala sallallahu alaihi wasallam kuma duk inda ganin ta ya tike to a nan kafar ta za ta je eh inda ganin ta ya tike to nan za ta je fa kafar ta to shi da yake cewa yanzu hajirahu inda mun ta hatsara shi sai ta maza da ta fara kintahu sai na hau wannan dabba fasara ni sai ta tafi da ni hatta a cikin baitul maqdis har dai na je baitul maqdis to kamar yadda na faɗa daga makar zuwa baitul maqdis maza Allah ya ga abubuwa da yawa ya ga wato isharori da yawa to ya ne faɗe shi ya dinkule yace fara fatu da fata shi sai na daure wannan dabbar tawa bil halqati a wato a cikin wannan wannan zobe allaci tarbudu fi hal anbiya wanda annaba suke daure dabbobinsa a jikinsa ba wani wanda yake daure dabba a wajen sai annabi maza Allah ya ce sun da kaltu sai na shiga masallacin fasallai sai na sallah ai fi sallaci zai raka ta yin tare da latar ka biyu a cikinsa sun makaranci sannan na fito mu ja'a ni jibrilu sai malaika jibrilu ya nono bi ina in da ƙwarya ta giya wa ina in min labanin da ƙwarya ta nono faktartul labana sai na zaɓi nono na sha ƙala jibrilu sai malaika jibrilu ya ce a samsar fitarata ka samu fitara to nan ma kun gani daga nan iya abin da ya kawo kenan wato abin da baya ta nuna cewa mazala bayan ya zo nan wato ya samu duk annabawa an tara masa annabawa kamar yadda na faɗa dan a nuna jagorancin mazala sallallahu alaihi wasallama dan a nuna cewa ba wanda yake gaba da shi shi yasa aka tara masa annabawa baki ɗayan su kuma ya shige malaika ya ce je musu sallah ya shige ya musu sallah shi ne aka zo kuma bayan wannan aka zo masa da wato da mu iraji shi mu iraji shi daga maka zuwa baitul maqdis akan wato buraka aka yi amma daga baitul maqdis zuwa sama shi kuma wato amiraji aka yi to shi ne yake sai jibril ya zo mun da wayannan faraye sai na zaba sai shi ka zaba fitara yake sun ma urujabi sai aka zo masa da miraji to kuma aka hau da shi ila wato ila sama'in duniya zuwa ga sama wato ta duniya sama ta ɗaya kenan fassar ta jibril sai malaika jibril ya zo ma a buɗe wakila sai aka ce man anta waye kai qala jibril sai ce ni ne jibrilu wakila sai aka ce a wa man ma aka waye tare da kai qala muhammadu sai ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam kila sai aka ce wa kad ursila ilayhi shin har an aike ne zuwa gare shi eh kala sai da ne ce eh kad ursila ilayhi ai ke zuwa gare shi sai fa ku halala to nan ma akwai isharori dan malaika jibrilu ai idan shi ya tafi baya neman budewa eh to tunda aka ce malaika jibrilu tunda yake neman shi a bude kofa to sun san ba shi kadai bane to dama dukkan halittar Allah baki ɗaya sun san za a aiko manzo Allah eh kuma an ce za a Isra'ila da shi kuma an ce za a yi miraji da shi to shi ne da ya nema a buɗe sai suka ce to shi da waye domin in shi kaɗai ne baya neman a buɗe kawai wucewa zai yi eh to sai ne ce da mazala aka aiko shi tare suke da mazala shi ne suke tambaya a shi har an aiko shi ɗin sai ya ce ai an aiko shi shi ne sai aka buɗe musu sai suka shiga to da suka shiga sai ga annabi adam alaihi salam kenan wuce ga babanka annabi adam ka gaida shi yace sai na gaida shi fara haba sai maraba da ni wa wada ali kuma yamin addu'a da khairin da alheri yace sun ma urje bi sai aka yi aka hauda ni ila sama'i sani da zuwa sama ta biyu fassarta jibril nan ma sai malaika jibril ne ma bude fakila sai aka ce waye kai kala sai ce jibril jibril ne kila sai aka ce wa mamma aka waye tare da kai kala muhammadu sai muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam tare da ni kila sai aka ce wa kadu isa ilayhi ai an aika din zuwa gare shi kala sai malaika jibril ya ce ai kadu isa ilayhi an aika zuwa gare shi jefin buta halala sai aka buɗe mana sama ta biyu fa iza ana bi ibnai khalati sai ga ƴan uwan wato khalata khala ita ce ƴan uwan uwa shine ya haya annabi haya wa isa da annabi isa sai ya sami su a nan sama ta biyu faraha ko ga dai duk sun mutu fa annabi isa ne kadai bai mutu ba amma annabi adam ya mutu ya ganshi annabi haya ma ya mutu ya ganshi annabi isa ne kadai aka dauke shi yace to sai ga Allah hadda su a sama ta biyu yace faraha ba ni sai suka maraba da ni ko da awali wato suke mun addu'a sai da ce maraba da dan uwa na gari kuma annabi na gari suka masa kuma addu'a alkhairi yace sai aka hau da mu ila sama'i salatu zuwa sama ta uku fassar ta jibril sai jibril ya ba bude fakila aka ce waye man anta waye kai kara sai ce jibril ne ya aka ce kila aka ce wa man ma aka waye tare da kai sai kara sai ce muhammadu annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam fakila sai aka ce ah wa qad ursila ilayhi an aika an aika zuwa gare shi kala sai malaika jibril ya ce ai qad ursila ilayhi hakika an aika zuwa gare shi fa futiha lana sai aka bude mana fa idza annabi yusuf sai ga inda annabi yusuf wa idza huwa qad ursila shadara al-husni sai ga shi an ba shi rabin kyau dukkan duniya dukkan komai in ka tara to rabba biyu aka yi aka ba annabi yusuf rai eh fara habu magana ce yayin mara bane ni wanda ani yayin addu'a da ayi da khairin da alkhairi kuma wani da bila sai aka tafi kuma aka hawo da mu ila sama'in rabi'a zuwa sama ta hudu fassab ta jibril sai malaika jibril ya ma bude fakila sai aka ce man anta waye kai kana jibril sai ce jibril ne fakila sai aka ce wa man ma aka waye tare da kai قال سيس محمد لم محمد صلى الله عليه وسلم فقيل سي aka ce wa kaddu ita ilaihi an aika zuwa gare shi ne kala sai shi kaddu ita ilaihi an aika zuwa gare shi yace fa fusa da na sai aka bude mana fa iza ana bi idris sai ga ni da idris annabi idris yana nan a sama ta hudu eh fara haba bi manzo Allah shi sai maraba da ni wa da ali bi khairin yam addu'a alkhairi ki kuma urje da sai aka hawo da mu ila sama'il khamisa zuwa sama ta biyar fasabta jibril sai jibril ne ma a bude fakila aka ce man anta waye kai wato sai aka ce shi waye kai kana sai ce jibril jibril ne fakila sai aka ce shi wan ba aka waye tare da kai kana muhammadu sai ce muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam fakila sai aka ce wa kadu ita ilayhi ha an aika zuwa gare shi ne kana sai ce ai ai kadu ita ilayhi kiya an aika zuwa gare shi yake fa ku tana da sai aka bude mana fa iza ana da haruna sai ga inda annabi haruna ya same shi a nan fara haba biye mara ba da ni wani ali ya mun addu'a da khairin da alheri ce kuma urje bina sai aka hawo da mu ila sama'i sadisa zuwa sama ta shida fassarta jibril sai malaika jibril ya zama a bude fakila aka ce man anta waye kai qala jibril sai ce ni ne jibril fakila sai aka ce wa man ba aka waye tare da kai qala muhammadu sai ce muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam fakila aka ce kadu isa ilayhi sai sai aka ce shin har an aika zuwa gare shi qala sai jibril sai kadu isa ilayhi ai aika zuwa gare shi yace fa mutum da za sai aka bude mana fa iza ana bi Musa sai gashi na samu annabi Musa a sama ta shida shikenan fara habaji ya maraba da ni kuma wada ali bi khairin ya mun addu'a alkhairi yace kuma urje bina sai aka hawo da mu ila sama'i sadi'ati zuwa sama ta bakwai fassar ta jibril sai malaika jibril ya yi ma bude fakila sai aka ce man anta waye kai fakala sai ce jibril jibril ne fakila sai aka ce da shi wa man ma aka waye tare da kai kala sai ce Muhammadu annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallam kila sai aka ce ah wa qad isa ilayhi ha an aika zuwa gare shi kala sai ce qad isa ilayhi an aika zuwa gare shi yace fa ku tahala na sai aka bude wannan fa idza annabi Ibrahim sai ga ni annabi Ibrahim muslimi da ya dangana bayan sa ma'ana ya ya ya wato ya ya ya sa bayan sa ma'ana ya dogara da bayan sa ila baitul ma'mur zuwa ga baitul ma'mur eh shi baitul ma'mur inda kaba take in za da za da za a sako da baitul ma'mur daga sama ta bakwai to akan kaba zai sako daidai ke da kaba eh shi baitul ma'mur wa idza huwa sai ga baitul ma'mur an yadkhuluhu kullu yawmin taquna alf malaki kullun taquna alf malaki malaika dubu sab'in ne suke shiga cikin baitul ma'mur su ibada su bauta ga ubangiji in sun fita sun mala'iku dole ne in sun fita ba su da ba har abada kullun dubu saba'in ne suke shiga an sun fita har abada sun gama eh kuma wato zahaba ce sai ya ce sannan sai aka tafi da ni ko kuma mala'ika biyu ne ya tafi da ni ila sidratul muntaha hai zuwa wato sidratul muntaha wato magare tikewa fa iza awraquha sai ga ganyen wannan itatuwar ka azanin ke na shi kamar wato wato kullum kamar fatar kamar wato kullum giwa fa wato ganyen itatuwar kowanne girman sa kamar wato kamar kullum giwa wai za su murha sai ga ƴaƴan itatuwan ta kuma manya manya kakila ne kamar wato tumura suke manya manya ne to shi ke nan falon magashi ha magashi ha min amrin lahi yayin da abin da yake lulluɓe ya yi lulluɓe ta daga umar daga abin wasu daga umarnin Allah wato ubangiji ya tajalli a cikinta to nan da nan sai naga ta gayyara ta jirkita fama a hannun min halƙin lahi ta'ala ya ci wa ya ayyana ta ya cifa min hujjiha ba ɗaya daga cikin Allah zai daga cikin bayan Allah wanda zai iya tsaya ya siffanta wato ita wannan wato bishiyar saboda kyan da kuma ta juye ta kuma yi ina tsaye ubangiji ya ta sarfi sai ga ta ta juye to shi kenan daga nan nan kuma sai su ga magana fa hawa ilayya to daga nan bayan magana ya su tarfin muntaha to sai malaika jibril sai ce to fani iyakata na iyakata ta nan ba zan yi gaba ba Allah ya ce ya za ka kyale na a nan ya ce a'a ai ni ce mun aka in kawo ka nan in na kawo ka nan kuma ni ban san abin da za a yi ba sai ce ah to ya za ka ban ni sai ce ai in na tsara daga nan sai in koye ni ba inda zan iya fita daga nan ni matsayi na kenan shi na limamu yusuf da bahani yake yake kawo yake cewa hahuna manzala ya ce hahuna ya turkul khalilu khalilan aina za ka lofa wa aina safawu ke malaika ne yace kana ujuran falan ujawu da haji lau ta kaddamta hallati al fana'u to ni ba zan je ba ba inda zan je daga nan to daga nan sai aka kawo manzala wato wata shimfiɗa da aka ce mata rafrafu ita rafrafun nan ita ce ta kawo manzala sallallahu alaihi wasallam ta tafi da shi sai ta kai shi wani wuri da ake cewa mustawan shi mustawan din nan alamar suka ce babu gabas babu yamma babu kudu babu arewa a wajensa wannan wuri ne wato kudurar ubangiji ce kawai ta san ina ne wannan wajen ba wani wanda zai ga ce ma ga inda wajen yake to wannan rafrafu ita ta tafi da manzala manzala da yaje ya ga guri sai ya shiga wani yanayi bai ji magana ba a nan Allah saboda ya isa wa manzala nutsuwa sai ya ji wata magana da harshen wato a sayin na abubakar yana cewa ka nutsu ubangijin ka na sallah eh ka nutsu ubangijin ka na sallah saboda sai ji murya dan Allah ya san da ya ji murya abubakar zai nutsu sai aka halicci wato wannan muryar sai manzo Allah ya yi shi ne anan ya gana da ubangiji kuma ubangiji shi yake cewa a cikin suratul nabi fa auha ila bima auha eh ma ka zubar fuadu ma ra'a kaga nan ya tabbatar manzo Allah ya ce Allah ma ka zubar fuadu ma ra'a ƙarya ba ce wato zuciya ba ce ƙarya da abin da ta gani ba Allah ne ya faɗa saboda haka manzo Allah anan ya ya ya sadu da ubangiji fa auha Allahu ilaihi ma auha Allah ya masa wahayin abin da ya masa wahayi wa farada ala ala ala wafar da alayya ba za a ce sai Allah ya fardanta mun fi kulli yau a kowane yin wani rasin da dare hamsin da talatin ubangiji ya ce sallah hamsin ce farilla a kai rani da al'umma ta to shi ke nan maza Allah ya sauko ya dawo sai shi fara zan su sai na sauko hatta ta haifi ila Musa har dai na take zuwa ga annabi Musa a sama ta shida fa kana sai annabi Musa ya ce da maza Allah ce ma ma farada rabbuka ala ummatika mai ubangijinka ya wannan ta musu al'ummarka maza na ce kun su sai yace da shi hamsin da talatin sallah hamsin shi kulli yau wani da a dare da yi kala sai da buza yace da shi irji ila rabbi kuma mu ubangiji ka fasalhu takhfifa ka je ka nemi ya sauka maka fa inna ummatuka la tusibu zalika al'umma ka za su iya sallah hamsin ba wa inni qad balawtu bani isra'ila wa to ajjara bani da bani isra'ila wa khabartu la da rabbi shi ma na kawo musu amma shi kenan ba za su iya ba na zo musu da abubuwan da suka kasa abin ya zama mu wasu garaye shi ke nan yake cewa maza na sai ke cewa faraja su sai na dawo ila rabbi zuwa ga ubangiji na fa qultu yace ai rabbi ya ubangiji hafif hafif an ummati ka sauƙaƙa al'umma ta shine ubangiji sai ya sauke mun sallah biyar na dawo bin Musa malam Musa yace me kuka aike da ubangijinka sai annabi Muhammad yace da shi ai ya sauke mun guda biyar annabi Musa yace inna ummataka la tujibu al'umma ka ba ta iya zalika wannan ba farji ka koma dai annabi Musa ya sake komawa da ya koma shi ke aka kuma rage biyar da ya dawo ya tambaye shi shi ke nan sai ke cewa zai ka al'umma ka dai ba za ta kuma ba za ta iya wannan ba kai maza na ce falam azal arju bayna rabbi wa bayna Musa ban gushe ba ina kaiwa tsakanin ubangiji na zuwa annabi Musa ko ya hutsa ni hamsan hamsan ubangiji yana rage min biyar biyar hatta kala hatta ne ubangiji yace da ya Muhammadu ya kai Muhammadu biya kamsu salawatu ita ne wannan dai sallah biyar ce shi kulli yawmin wani na kai ko dukkan dare kowane dare da yi sallah biyar ce da kulli salatin ashuru wato akwai sallah goma a kowace sallah daya ba na duk sallah daya za a ba ka ladan sallah goma wa zalika hamsin da salatin shi ne zama wato sallah wato hamsin wa man hamma bi sayyi'atin wanda ya nufi bi hasanatin wanda ya nufi zai kyakkyawan aiki a cikin al'ummarka falam ya amalha bai aikata wannan aikin kyakkyawa ba to ka tabtu lahu hasanatan san bashi wato zan rubuta masa yayi kyakkyawan aiki fa in amilaha in ya aikata kyakkyawan kuma ji ubangiji yana ga manzo Allah fa yace to ka tabtu lahu ashran zan rubuta masa cewa yayi kyakkyawan aiki guda goma yace wa muhammad sayyi'atun wanda ya nufin zai mummunan wani abu walam ya amalha bai aikata mummunan ba daga baya ya tuba ya fata yace lam tuktab ba za a rubuta masa ba ba za a ce masa wato ba za a rubuta masa komai ba sai amilaha wato idan kuma ya aikata ta ka tabtu lahu ka tabtu sai a sai ya sa masa zai ji ba da san guda daya a cikin wata ruwayan nan ma yake cewa idan mutum ya yi nufin zai aikata mummuna kuma bai aikata ba to ka tabtu lahu hasanatan ko akwai wannan ruwaya eh zai rubuta tunda bai yi ba zai rubuta masa lada daya eh in kuma yayi zai rubuta masa wato laifi guda daya to shi kenan sai mazala yake cewa fa nazaltu sai na sauka hakan ta haifi ila Musa har na take zuwa ga Musa fa akhbartu sai na gaya masa ga yadda muka yi da ubangiji fa qala sai annabi Musa ce irji ila rabbika koma ga ubangijin ka dai fa alfu tafi ka je ka nemi sauƙaƙa bi ummatika da al'ummaka fa inna ummataka la al'ummaka la tusiku la ta iya zalika wannan ba sai maza na ce fa qul sai na ce da nan Musa kai kaddara da fi ila rabbi na koma na koma ga ubangiji na yace hatta tahaye har dai yana yanzu na ji kunya mun daga ina jin kunya in sake koma ba zan iya koma ba rawahu shehani buhari da muslim sun rawaito wannan amma wannan wannan lafazin da muka karanta li muslimin na muslimu ne eh sai an samo shi kuma lafazin buhari a iya samun dan wato ko dan bambanci ko da amma dai ba wani mai yawa ba to wannan shine aka tsaye isa isra'il mazalla da mirajinsa shi isra'il qur'ani ya zo da isra'il shi kuma hadisi ya zo da miraji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan abu ne da wasu aka girmama manzo Allah da shi aka kuma girmama al'umma manzo Allah da shi kuma yake nuna muhimmancin sha'irin musulunci da yake nunawa sallah da za a ba da ita sai da aka yi wannan tafiya ba a ce a zo a farlanta sallah a ƙasa ba duk wasu al'ummai da aka farlanta musu abubuwa kawo musu ake a ce an faranta musu kaza amma sallah sai da aka tafi da manzo Allah aka yi isra'i da shi aka yi miraji da shi aka je can sannan aka ba shi sallah ya dawo da ita wannan yana nuna muhimmancin sallah shi yasa manzo Allah yake cewa matsayin sallah a addini kamar matsayin jiki idan dai mutum babu kai zai rayu to ashe idan babu sallah ibada za ta tsaya aka ce manzo Allah yana cewa idan an je ranar lahira farkon abin da za a yi mutum hisabi a sallah idan aka duba sallar mutum aka ga tayi to shi ke sauran abubuwan ma da sassa ba za a ce a fushi to sannan kuma ita sallah ba kawai cewa aka yi a sallah ba Allah ce ya inda salata ta al-rumi ne kitabun mawqutan eh kitabun mawqutan kuma cewa ya aqimi salata ka tsaya da sallah ba kawai cewa ya sallu ba eh a tsaya da sallah ma'ana a tsaya da sallah a ba ta haƙoƙinta tsarki ya inganta don tsarki bai inganta ba alwala ba za ta inganta ba sai alwala ta inganta idan alwala ba ta inganta ba sallah ba za ta inganta ba sannan kuma a inganta sallah a yi ta akan lokacinta eh sannan kuma a yi ta a ba ta haƙoƙinta don nutsuwa a ba ta haƙoƙin cika rukuninta a ba ta haƙoƙin cika sajjadarta a samu nutsuwa a cikin sallah a samu nutsuwa saboda ita sallah abin da yake bukatar ka san cewa kana gaban ubangiji idan ba ka da matsayin da za ka rika ganin cewa kai wato kana ganin ubangijin ka to ka tabbatar shi yana ganin ka in kai ba kai matsayin da za ka rika ganin ga ka da shi ba to ka tsaya a matsayin cewa ba abin da nake dinnan a gaban sa nake kuma yana gani ina yi ya zama da duk wani shuguri na duniya ka ajiye shi ka sa Allah gaban ka a hikayu da yawa sun zo gaba Allah da suka gabata cewa wato anan anan Kano an yi bawan Allah lokacin ana sallah sarki ya hawa ya huce eh bayan sarki ya huce ya gama sallah wato ma mu suke gaya masa kai yau sarki ya yi ya yi hawa shi ne yake cewa yaushe kuma ya sarki ai muna sallah sarki ya huce ya ce muna sallah yanzu sarki ya huce suka ce ai ya huce ce kun san ya huce in kun ce mun san ya huce ce ku sake sallah ba ku da sallah dai a ran kalwa kai wannan kuma an yi malamin da an yi malamin da za a yi masa operation za a yi masa wani abu a cikin sa na ko tsakiya ne eh matarsa ta ce ka a yi masa a bari ba zai yarda a yi masa ba amma in yana sallah su zo a yi masa aka yi ya fara sallah aka zo aka sa kibiya aka soki ciwon jinin ya zube ruwan ya zube bai sani ba sai da ya gama sallah ya gani saboda haka in dai har ba za mu kai matsayin irin wayannan ba to mu mu kwatanta an san irin wayannan matsayi ne Allah yake bawa wasu bayinsa amma ya kamata dan zai mu ga kamar su mutu kwatanta mu tsaya da sallah ɗan wani sallah banda kalmar tauhidi babu abin da ya kai sallah kalmar tauhidi ita ce ta farko a wato cikin arkanin islam bayan ta kuma sai sallah ita take biyowa
وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتنا موسى الكتاب وما أن موسى لسان شيء التوراة kuma mun sa shi wato shirya ne wato gabani wato Isra'ila ai da Allah ya tafi duwan duniya kila kasu zulfanci wato kasu wato wani wato wakili ko ba bayana wanda ya fawo nuna ilaihi amrahu da za su rika wato fawo lamarin su wato zuwa gare shi ai wato ta tafi nudin nan bil fawqani yake ai iltifatan iltifati ne fa an za a yi so za a yi dace wal qawlu wato mudmar ya ko sunan ne zuriyata ذرية من حملنا مع نوح ya zuriyata ya ku wannan zuriya ta wanda muka dauka ba a nuhu tare da annabi nuhu duk tafiyar da cikin jirgin ruwa إنه كان عبدا شكورا sai annabi nuhu ya annabi wato nuhu ya zama bawa ne shakura ai kasirar shukuri ne yawan godiya da lagare mu hadidan mai godiya bibi ne a hawali cikin dukkan halayensa وأبينا يا بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا kabira كبيرا to suke nan sai wato Allah yake cewa wa qabaina mun yi hukunci mana auhaina mun yi wahayi ila bani isra'ila zuwa ga bani isra'ila fil kitab a cikin littafin as-saura la tus la tufsiduna wallahi la ku barna fil ard a cikin kasa an da sham kasar sham bil ma'asi da sabo marasa da marra biyu kuma wala ta'alluna wallahi wato za ku yi wato za ku dauka zuwa yi tabbuna za ku yi wato za ku yi wato zalunci uluwan wato zalunci kabira ai azimin mai girma فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدين وإذا جاء وعد لا إذا القول يزو أيوة إذا جاء وعد أولاهما إذا القول تفرقون في يزو أي أولى مرة الفساد واتو واتو مرة دي من الأسف لا في برنا مرة تفرقون أنت زو sai mu aika musu bayi muna da wani bayi za mu aika musu ma'abuta wato danka da tsanani ai azhabu wato ma'abuta wato karfi fil bahr a wato fil harba a yaki walbada shi da danka wato in suka danki mutum to shi kenan ya san an danke shi eh fa ja su ai tarar da su sai su kai gawo lallabi su saboda neman su filalar diyar ai wasu da diyar ku wato a tsakanin gidajen ku da yabtu loku dan su kashe ku wani zugo ku ko su bace ku وكان وعدا مفعولا alƙawari ne ya tabbata mafulan abun aikata wa kan abda duru al'ula hakika sun yi wannan ɓarnar ta farko da kasar zakariya da kashe wato annabi zakariya a fama asa alaihi jaluta ko kuma famu isa sai aka aika musu wato jaluta wato wasu nuna ruba nuzulata wato fa kasar ruhu sai suka karkashe su wata bawo aulani suka ribace ƴaƴansu wa harabu baitul maqdis suka ma rushe baitul maqdis ta ne ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموالا وبنينا وجعلناكم أكثر نذيرا sannan sai muka wato mai da wato alkarrata barra ta gidan lakum ga yau kayan addaula ta juya wa galaba ta wato ga wato muka mayar da wato gaula da wato rinjaye a laifin gare su babin asirin sanatin bayan shekara ɗari da ƙasar jaluta da kashe jaluta wa amjalta lakum kuma muka yi muku madadi muka yi ƙare ku bi amalin da dukiya wa bani da ƴaƴa wajen an lakum aksar kuma muka sa ya kunne mafi yawan da shi na ai ashiratan dangi إن أحسنتم أحسنتم da an guji gwamnan jike na kula ko muka ce musu in a hasantu kun kun kyautata ki sa'ad da biyayya to kun kyautata ga kawunan ku la'anna sawabu ku don sakamakon su la'ana ta ne وإن سأتم فلها ko ko kun hura na bil fasad da balla to falaha isa mura na ku ta tabbata a kawunan ku فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتذكروا ما علوا تذكيرا idan wato wai fa idza jaa wa'dul akhirati idan wato alƙawarin wato marar nan ta ƙarshe wato ta biyu kenan idan ya zo to ba aslahu wato za mu aiko shi ne su uru juha kullun su wuna na fusakon ku an yi muku ne ku su bakanta muku bil qatl da kiza wa tabiyu da wato riba cewa hazanan nan wato bakin ciki wato hazanan nan bakin ciki ya zaharu da yake bayyana bayyana kai fi wujuhikum cikin fusaku wani ya rukunin masjida zan su shiga masallaci shi ne na baitul maqdis ba kuma su rurrushe shi kama da halu kamar yadda suka shige shi suka ruza shi a wannan marasin farkon marra wani ya wani ya canbiru don su halakar da ma a sau wato abinda wato ya rinjaye alaihi a kan zara taswirar halakarwa وقد أبصر وحقيقة في قرن الثانية أن تبيو da kashe ya haya da wancan ta farko sun kashe annab zakariya ta biyu kuma suka kashe annab ya haya to shi ke nan sai Allah ya aika musu buhuta nasar ya aika musu buhuta nasar shi kan ya kashe dubbulai daga cikin su kuma ya wasu yi bashi ƴaƴan su kuma ya rusa ma bai sulman da su to shi ke nan wa kullu sai muka faɗa fil kitaba a cikin littafi muka ce a sa asai rabbukum an yarhamakum ko ya ku zata ubangijinku ya ji kanku ba da marasa saniyati bayan wato marra ta biyu in tunto idan kun tuba wa in uttum udna wani ya ce to in kun koma zuwa ga bannan mu ma za mu koma zuwa ga hukuma za mu muku hukuma eh wa kad adu hakika kuma sun koma barnar da sarrafantar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shikenan fasul lil alaihim shikenan sai aka ba mazala iko a kansu da katil quraiza da kashe bani quraiza wa nufin nazir da kore bani nazir wanda wazar mujizai da taɓa jiya alaihim a kan su waja'alna jahannama lil kafirin hasira jira wato mun sanya kuma wata jahannama ga kafirai hasira ai mahabasan matsara wa sillan kurkuku إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم san dai ka zo ne wannan qur'ani eh hadi yana wato shiryawa lillafiya a ga tafarkin da ya zamo shi ne wato mafi daidaito ai a adam mafi daidaito wa aswabu mafi katari وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا kabira كبيرا yana albishirin ga waɗanda suke aikata ayyuka na gari cewa wato lada mai girma ya tabbata gare su وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا kalima kuma yana ba su labari cewa waɗanda ba sa imani da ranar lahira wanda ba su yi imani da ranar lahira ba ubangiji yake cewa mun tanadar musu azaba mai raɗaɗi shi ne azabar wuta ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير mutum dai yana wato addu'a da sharri da sharri a ranar fi a kan kansa wa ahlihi da iyalinsa idza da dara idan ya kosa du'a ku irin addu'arsa bil khair da alkhairi ga kansa wato irin yadda yake wato addu'a alheri a kan kansa to idan abubuwa su da suke masa ya sai in ya kosa bai ga wasu wato yayewa ba sai ya rika kuma sai ya rika yi wa kansa kuma wato addu'a ta sharri وكان الإنسان أجولا wato mutum dai ya zama a jula wato jinsin mutum baki ɗaya ya zama a jula mai gaggawa duk da addu'a a ranar ke bisa kansa wa adamin nazari da rashin duba bi aiki mafi cikin ƙarshen abin da lamarinsa zai koma وجعلنا الليل والنهار آيتين mun sanya dare da yini aya guda biyu dallata ni masu wasu shiryawa ala kudratu na bisa ikon mu kamar yadda nake bara daima ubangiji yana ta nuna mana ikon su ikon su ikon su dan wato wahadaniya ta tabbata babu abin da zai tabbata ban babu tauhidi duk abubuwan nan da muke faɗa da duk abubuwan nan da muke gani to ya waje mu san akwai wanda ya yi su akwai wanda ya sa kuma a yi su Eh, to wanda ko yasa a yi su nan shi kadai ne ya cancanci abota masa Eh, duk wani wanda za a bauta ba shi ba to bautar batila ce shi yasa ubangiji da'iman an tafi an tafi sai gani an dawo mana da tauhidi saboda idan babu tauhidi a cikin zukatan al'umma to shi kenan babu komai komai ya riga ya rushe فمحونا آية sai الليل muka shafe ayar da ya aika masana nurha muka shafa hasken ta duk da ramin duhu da shirku don ku ji a cikin sa وجعلنا آية النهير مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين sai والحساب muka sanya kuma ayar yini mubsiratan mai gani ko kuma mubtaran biya abin gani biya a cikin ta da dauri da haske da tabtabu wato fadlan nan ku nan ballan ubangiji a cikin wannan yinin nan eh da tabtabu ballan nan rabbuku dan ku nemi wato balla da ubangijin ku shi a cikin wato wannan yini bil kasri wato da yin tsururi wani ta'alamu dan ku sani jihadi ita adadin sinin adadin shekaru wani hisabu da hisabi lil awqat lawa qasayn وكل شيء فصلناه تفصيلا kowane abu da ake bukatuwa zuwa gare shi mun bayanin sa wato bayani cikakke وكل إنسان ألزمناه طائره في أنوئه kowane mutum mun lizinta masa wato dairahu ai mun tsara masa amalahu amma aikin sa ya halilu ne yake ɗaukar su fi uliki a wuyarsa hukka da zikir an ke banci wato wato shi wuya da annan luzuma dan cewa luzumta abu fiye a cikin sa a shan biya fi tsanani wa qala mujahid malam mujahid yace ma min mawludin babu wani abun haihuwa yulun da ake aka wato aka haife shi illa wa fi uliki waraqatu sai dai akwai wato takarda a wuyansa maktubun fiha an rubuta a cikin wannan wato takardar shi mutum wanda aka haifa din shakiyin shakiyi ne an fahimta ko kuma mai arziki ne
واذكر له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا za mu fito masa da littafi ranar alkiyama maktuban fihi amalu abin rubuta wato aikinsa a cikin littafin ranar alkiyama za mu fito masa da littafin sa an rubuta masa aikinsa yalqahu ne man shi manshura abin wato daidaitawa ai sifa ta ni sifa guda biyu ce ni kitabun ga kitabun din to za a fito masa da littafin sa za a ba shi wani abin da ya aikata zai gani a ciki ba fa irin wayar da za a ce tana nan ka ɗauko littafi kana son ka karanta ko kana son ka sauke littafi ka gaji ka ce kai na gaji da karatun a ba haka abin yake ba kowa an ba shi wato littafinsa wato kamar ka karanta kalma ɗaya ne eh kana buɗewa duk abin da yake ciki za ka sani za ka san mai kyau za ka san mara kyau ba wai za ka ɗau littafi bane ka karanta shafin nan ka juya ka karanta wancan shafin a ba haka yake ba sufai yadda wani yusufan zama za a yi tashin alkiyama za a yi hisabi to idan an ce kowa sai yayi wannan yanzu za a gama eh a'a wato idan aka baka littafin to kan ana baka littafin duk abin da yake ciki zaka sani eh Allah zai sanar da kai duk abin da kai gashi nan a ciki wai ba matsayawa ba tsaya za ka kai ta cewa kana ta karatu ba اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم ka karanta littafinka ka fahimci suka yauma wato abin da kai ya ishe ka a wannan wato yini wato yin na alkiyama fa ake nufi duk abin da kai tun da ka zo nan wajen abin da duk ka shuka su a wannan wajen shi za ka girba عليك حسيبا ya ishe ka wato hisabi a ne ka a kanka wato aikin da kai ya isa muhasiban mai hisabi a kanka shi aikin da kai shi ne maka hisabi من اهتدي فإنما يهتدي لنفسه duk wanda ya shiryu kaɗai ne na shiryuwa da lafiya ga kansa la'anna sawaba ibtida'i domin sakamakon wato shiryuwa da lahuna da ne ومن ضل فإنما يضل عليها wanda kuma ya bata kadai yana bata ne akan kansa domin laifin wato batan alaiha yana kan kan nasa ne ولا تزر واجرة وزر أخرى wato wala ta zuru nafsu wato rai ne laifi wala ta zuru ba ta daukan wato laifi wato ba ta za ta hannu ba ta daukan wuzura nafsu ukura laifin wato wata rai
وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا ya zai ba mu zama masu azabta a hadan ɗaya ba har sai mun aika masa manzo mu yin lahu ma ya zuba alaihi ya masa bayanin abin da ya waje ba a kansa Eh, ba ba za ba za a azabtar da al'umma ba sai an aika musu manzo duk wanda aka ce an aika masa manzo kuma bai imani da abin da aka aika aika aka aika masa ba to wannan shine ya tsokana duk abin da ya aka yi masa shi ya shi ya zo yasa ubangiji ya isa mai adalci shi ya yarda da dukkan kowa yana da dama ya ce ya aika ko baka zo ka ji bai ce shikenan ai maka hukunci amma saboda adalcin ubangiji ya ce wa ma kunna mu'azzibina mun dai ba mu ba su azaba wani har sai mun aika manzo ya yi bayani manzo ya zo ya yi bayanin abin da muka wajabta akan al'umma eh
وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا idan muka yi nufin mu hallaka alƙarya eh sai mu umarci mutura fiha ai mu nan aliha mutanen da aka ni'imta a cikin su bi ma'ana wato sai mu umarci ru'asa ha wato shagabannin wannan al'umma sai mu umarci su da da'a da da'a ala lisanu rasulina a bisa wato hakkin zannin mu eh to ku fasa ku sai su fita daga buran da'a sai su fita daga buran sai su fasiki fiha a cikin ta ma'ana fa kharaju sai su fita an amrina ga buran umarnin mu ma'ana sai su kimin wato umarnin mu to fa haƙa alaihar ƙauru sai wato azaba ta ƙyanƙyanta alaiha a kan wannan wato alƙaryar da al'ummar fadan marnaha sai man halakar da ita tadmiran halakarwa ai bi ihlaki ahliha to kai ahlakna sai man halakar da ita bi ihlaki ahliha da halakar da ahalin ta wata khalijiha da rubuta garin mu وكما هلكنا من القرون من بعد نوح da yawa dai muka halakar da tsare ku ma'ana al'ummatan da suka shuɗe min ba da nuhu bayan wato annabi nuhu وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا basira ubangijinka ya isa masani da zumban bayansa baki daya ubangiji shi ne masani da su kamar yadda muka bayani abin da yake ya san batini ya san zahiri ai ubangiji ya isa aliman masani liwa in haka batinin ta wanda wahe da haka bayyanannanta da yawan biyu din nan ya ta'allaku bi zunubi من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا wanda duk yake nufin wato al'ajirin su magagauciya da ajiyar da amalihi da aikinsa ma'ana wanda ya aiki yake bukatar sakamako a duniya ubangiji shi za mu gaggauta masa fiha a cikin duniya za mu gaggauta masa ma da shawo abin da muka so eh liman muridi kuma ga wanda muke nufin mu gaggauta masa sun maji Allah lahu sannan sai mu sanya masa wato fi lahira da gidan lahira sai kuma da Allah da mutum sai ya musu kuma jahannama jahannama fil akhirah da gidan lahira ya salaha ay yadkhuluha zai shige ta mazmuma ay maluma abun zargi madhura abun korewa ga bara rahama ubangiji Allah ya kiyaye mu amin ومن أراد الآخرة وسعيها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا wanda yake nufin kuma lahira da aikinsa wasu ayi aiki lahadar lahira din idan lahira ta yi ha aikinta ai alila ya aikata amala ha aikinta Allah mai dacewa da haka ita wa huwa mumin da shi yana mumini to wancanan ka kana sa ayyuhu mashkura ayyuhu ya zama mashkura abin takawa inda Allah a wajen Allah ai makbula abin karba mu samu abin takawa a layi da rege كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك kullum kowanne ne ga wannan jama'a biyu da muka faɗa masu san duniya da masu san na lahira to mu ai muna ba wa wa'annan kuma mu ba wa wa'annan eh muna ba su ada'a da duka baiwa ubangiji su duniya a duniya wato dan wato kana neman na lahirar to ubangiji tabaraka wa ta'ala ma a duniyar ma ba ba zai ce zai hana ka ba su dai wa'anda suka bi wancan layi ne a duniyar in sun samu an ba su to fa lahira ba ba su da shi a lahira tunda wato ba imani suka yi ba eh to duk wannan fara ce ta ubangiji duk zai ba wa kowanne duk duniya a duniya ba ma kana dawo da duka وما mahimmanci كان عطاء ربك محظورا baiwa ubangijin ka biya a duniya bai zama masu da ai mamuluwar abun hawa hanawa ba na an ahadin ka daya ya a ce ba za a ba wa kowa ba a'a ba za a ba akwai wanda aka waye idan an ce kai lahira kake so kuma a duniya a ce shi ba za a ba ka wani abin da za ka ji daɗi da shi ba a'a ba haka yake ba eh su ne wa'ancan da suka zaɓi rayuwar duniya suka ki rayuwar lahira to kawai ina iya na duniya za su samu wanda kuma ya bi Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya hore masa duniya ta zai samu duniya kuma ya samu lahira انظر كيف فضلنا بعضكم على بعض ka duba ya muka fifita shagi akan shagi rinka sun arziki wal jahil daraja wani ya fi wani arziki wani amma ya fi wani daraja haka sai rayuwar da Allah ya tsara kenan وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ila wallahi gidan lahira akbar daraja shi ya fi wato girman ma darajoji wa akbar ya fi girman tamfila wato fifi ko muna duniya daga duniya bayan bagir ikula biha ya kamata dan adam wato ya dawo da sha'anin lahira eh, ya lura da sha'anin lahira ya zama wato yana yin ayyuka yana tattalin abin da zai je lahira da shi لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا kakka sanya wani abun bauta ko kuma tauhidi ya kuma shigowa kakka sanya wato ilahin abun bauta akhar wani ma Allah tare da Allah eh fata kudu sai ka zauna mazmuma abin zargi mahmula abin tabawa wanda la nasira laka ba mai taimako gare ka eh ba wani abun bauta in ba Allah tabaraka wa ta'ala ba وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه ubangijinka kaza ai amara ubangijinka ya umarni Allah ta abudu ka ku bauta wa kowa illa iyahu sai shi shi kadai za a bauta wa ba wani wanda za a yi wa bauta hatta annabi adam da yace a masa sajada ba sajada ce ta dora goshi a kasa ba sajada ce ta sunkuyawa sunkuyawa a gaida shi eh amma ba wai ai sajada Allah kadai za a yi wa sajada وبالوالدين kuma إحسانا ku kyautata wa iyayenku shine ku yi biyayya gare su إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما
to ku kauta ga iyayenku idan ɗaya idan ɗaya daga cikin iyayen naku ya kai girma ma'ana girma ya same shi ai fi ahaduhu ma shine fa'ilin aw kilahuma ko kuma dukkan su suka zama masu girma ya same su to fa za ta kullahu ma ufin karka ce musu kai sho eh bi fatil fa'il ka kira ufin ko ufa muna wani abu wa tamimi zai muna wani da abu ya shi wa tamimi madarin madarin madarin ya ma'ana tabbas kai sho kuma da muni wala tanharhuma wato kakka ya musu tsawa ma'ana kakka ya kare su mu iyaye ne da abin da suka yi ka tausasa musu ta zuwa yin aikin zikirhu ma kakka ya musu tsawa wa kullahu ma ka faɗa musu ƙaunar zance ka yi ma wanda yake kyakkyawa ai jimilan kyakkyawa da yunan tattausa ko sun taso maka suna maka hayaniya to kai ka kwantar da kanka kai da duk kalmar da za ta fito ga iyayenka to ta fito wato kalma ce mai daɗi mai taushi da ladabi da biyayya واخفض لهما جناح الذل من الرحمة to kai wato wato an tsanta wato fagacin ka lahu ma gare su ai allin lahu ma baka ka tausasa bangaren ka lahu ma ga iyayenku azzali azza iyayenka wato azzalil wanda yake wato kaskantacce jiya da kake kasa kake dai da su ka kaskantar da kanka min rahmati wato saboda wato rahama ai da rahmatu ka saboda tausasa waka alaihi ma gare su وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا wa kullu sai ya ubangiji ka ji kansu kamar ran bayani kamar yadda su suka so su samu ni da ran bayani yayin da suka wato rene ni su gida ina karamin yaro dan wa alhamdulillah za mu fara karatu ga galadiman gado da ma ko an zaki da ni shine ne alhamdulillah ga galadiman a makamun gado da masu Allah ya kawo mana shi dama dai kamar yadda na faɗa bare ma ya halarce mu kuma nan dama wajen su ne a domin kowa ne ya san waye mahaifinsa Eh, dan ma wato ka tashi ma ba san yamma ta yi mahaifinsa yana tafiya gida sai ka shi ma dan nan ne dan uba nan ne eh Alhaji Ahmad Misra ya Allah ya kara masa rahama Allah ya saka musu da alkhairi su da tije ne wanda wato alhamdulillahi sun kafa alheri kuma alhamdulillahi wato sun ba da tarbiyya irin sa irin su alaji nasiji mai tasa su alaji iro su alaji mamuda suna dai da yawa kan mu zai faɗa a ce kuma manta wani ba mu faɗa ba wato suna da yawa Allah ya saka musu da alkhairi sai ma ga shi ya kawo ba ba ko bane kamar yadda na faɗa sai dai kawai dan dai al'ada ta gudanar idan wato dan uwa ya zo a yi masa mara ba muna yi maka maraba kuma Allah ya saka da alheri Allah ya karba ya yi zuwa ya yi zuwa na kansa kamar da yin bayani da kuma yana wakiltar jima sanata to Allah ya saka musu da alheri yadda suka zo lafiya Allah ya mai da su lafiya kuma wannan makaranta ta ji daɗi da wannan ziyara Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara zumunci Allah kuma ya maimaita mana Allah ya maimaita mana mun gode mun gode wato yau kuma karatun na za ta muke a gaban da musulunci a rashin sun sallata da ana da adalci shi ne sun san lafiya ma Allah ba su lafiya ma Allah lafiya Allah yanda su san Allah babu lafiya Allah babu zaman lafiya da Allah su ke dosa ma Allah mata albarka tsaron ma Allah shi ne su Allah ya su ne sun sallata ta baraka Allah ya kare mu Allah ya gamba dukkan bukatun mu da nufin mu da shari'a Allah bai da shi kan yau da zama halin na Allah ya masa bukatun Allah su ne suka nema wa su ya kuma ma'adda Allah ya masa bukatun ta salatul fatih فاتحة صلاة الفاتح
وانتم تدعون لا تهتدون
اللهم امين يا همة الشيخ آمين هم الشيخ آمين امين فاتحة